أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم يقول عبد الواحد بن عاشر مبتدئا بسم الإله القادر الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدي وبعد فالأمن من الله المجيد في نظم أبيات للمي تفيد في أقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجريد السالك ke bismillah rahman rahim ya kula abdulwahid ibn ashir ya ce abdulwahid dan ashir yana cewa shi wannan malami ne babba wanda yake ya yi ilimai da dama ilimin kira'a tafsiri hadisi da fikihu da kuma ya littattafai a bangarori da yawa a cikin inda ya littattafai abin da ya shafi rasmul qur'an tsarin rubutun qur'ani da wasu bangarori dai daban-daban shi ya yi wa fati wato hijira ta dubu ɗaya da arba'in daidai shi ya sa yau da wafatin sa kamar shekara ɗari hudu da ɗaya yadda wani malami yake faɗa da yake nuni ga shekarar wafatin nasa yake cewa wa ashiru nil mabruru hajjan wa umratan imamu tukawar rushidi shammu karamfuli wato shammu karamfuli shammu ɗin shine ishara ga shekarar wafatin nasa dubu ɗaya da arba'in shim dubu mimi arba'in mubtada halin kasancewarsa yana mai farawa bismillahil qadir da sunan ubangiji ubangijin da yake mai iko akan komi yana daga abinda Allah yake da iko a kansa sanda dan adam ya fara wani aiki na alheri ya bashi ikon karasawa alhamdulillah duka ya bata bata ga Allah allazi allamana ubangijin da yake ya sanar da mu ma bihi kallafana abinda ya dora mana yinsa minal ulumi daga ilimai ubangiji subhanahu wata'ala shine mai sanarwa kuma duk abin da ya dora wa dan adam cewa lalle yayi to ya hore masa ya zai san yin tunda dai komai da za a yi na addini yana bukatar a yi iliminsa ba daidai ba ne a yi wani abu na addini ba bisa ilimi ba yadda harar yake faɗa ne wala fi'ilan hata ya alama ko kuma Allah ta'ala fi sallawa sallama ubangiji ya salati ya salami ala muhammadi ga na muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa alihi da alayansa wa sahabihi da sahabbansa wal muqtadi da baki ɗayan masu koyi da shi wa ba'adu bayan wannan gabatarwar fir'aunu min allahil majid muna neman taimako daga wajen ubangiji mai girma fi nazmi abuyatin a game da tsarin wasu baitoci lilumi tufi da za ta ƙari za ta fa'idantar da wanda bai iya karatu ba ma'ana wannan littafin ya yi shi ne ga wanda suke masu farawa fi akadi lash'ari a cikin tauhidi kudurce-kudurce bisa tsarin ash'ariyawa wato imamu abul hassan al-ash'ari wanda da yawa daga malamai sun ce ya yi wa fati ne hijira ta 324 da fiƙe maliki da fiƙihu na masabar imam malik radiyallahu ta'ala anhu wanda shi kuma ya fati hijira ta 179 wafi ɗariƙatar junaidu salik da kuma a cikin tsarin junaidu shugaban sufaye wanda yake mai haduwa ta farkin allah da tona shi ya fati 298 to muƙaddamatu likitabil itikadi wannan muƙaddama ce ga littafin ƙudurce-ƙudurce mu'inatul liƙari iha alal murad tana taimakawa wanda ya karanta ta bisa cimma abin da ake nufi hukum na al'akali hukuncinmu na hankali malamai suke cewa hukunci ya kaskashi uku akwai hukunci na hankali akwai hukunci na shari'a akwai hukunci na al'ada to shi anan hukunci na hankali ya kawo domin shi ne matsaloli na tauhidi wasu ɓangarorin suke tawakufi a kansa ana faɗa cewa a cikin sufofin Allah subhanahu wa ta'ala akwai wanda ake bukata lalle a san hujjarsu ta fuskar hankali shine duk wani abu wanda mu'jiza take tawakkufi a kai a cikin tauhidi akwai abin da ake bukatar a san hujjarsa ta fuskar hankali shine duk abin da gaskata mu'jiza yake tawakkufi a kai wato sai an sai an yadda da haka wannan zai iya zama wa mu'jiza hujja ce to anan yace hukumin al-agali hukunci na hankali ƙwariyatu shine duk wata matsala bila waƙafin ala'adati na warin jala jala da yake ta bayyana bila waƙafin ba da cewa ta yi tawakkufi ba al'ada ga al'ada abinda yake tawakkufi bisa al'ada wato abinda al'ada ce take tabbatar da shi ko ta kore shi wannan hukunci na al'ada ake kiransa ba hukunci na hankali ba aw war'in bai kuma tawakkufi bisa tsari ba abinda ke tawakkufi bisa war'in shine galibi ake kiransa hukunci na shari'a domin hukunci na shari'a shari'a ce ta tsara shi haka aka samu kutara rabe-raben abin da shi hukunci na hankali yake hukuntawa tuma ana iya bambance ta bilhassari ta fuskar iyakancewa wahaya su ne alwujubu akwai wajabci wato wannan hasaru din hasiri ne akali malamai suna cewa shi hasiri iri uku ne akwai hasari akali shine hankali ya ce abu ga iya kayan da ya kaso bayan da za a yi a ƙara akan haka bayan da za a yi a rage a haka kamar a nan a hukunce-hukuncen nan iyakar su ukun nan bayan da za ta yi a ƙara a haka in aka ce za a ƙara a haka to an fita daga hukuncin hankali hankali ba zai yadda ba ko aka ce za a rage daga haka shi ma an fita daga hukuncin hankali ma'ana hankali ba zai yadda ba wannan shi ake kira alhasarul aqaliyu iyakan cewa ta fuskar hankali akwai kuma alhasarul istiqra'i wato iyakan cewa ta fuskar bibiya abu shine a bibiya abu gaba daya ta ko'ina a gano cewa ga iyakarsa kenan a bibiya a bibiya ba a ga kari akan wannan ba wannan shi ake kira alhasarul istigra'iyu sannan akwai alhasarul ja'aliyu iyakan cewa ta sanyawa shine a ce an sanya wani abu bisa tsari wanda iyakar tsarin kenan ba zai karbi kari ba ba zai karbi rage ba wannan dangane da yadda aka sashi amma in an ga dama a iya ragewa ko a ƙara a irin wannan to a shi wannan dai na nan alhasurul akaliyu ne iyakan cewa ce ta fuskar hankali a wahiya iyakan cewa da za a shine cewa alwujubu akwai wajabci alistihalatu akwai koruwa aljawas akwai kuma yiwuwa a hankali ta yi hukunci da cewa na abin dole ne ta yi hankali da cewa wannan samsan bayan da za a iya samu ta yi kuma hankali ya hukunci da cewa eh wannan ya iya samuwa ya iya zamowa babu shi ya iya samuwa ya iya zamowa babu fa wajibin abinda yake wajibi a hankali la yaqbalu nafi bi hal shine abinda ba yanda za ya karbu a ce babu a kowane hali kamar misali suke misali da cewa duk abin da yake jiki a ce ya dau waje to bayan da za a ce wannan jiki ne kuma bai dau waje ba shine suke cewa rukon hiyazi ga jurmu wato rukon fili ga duk abin da yake jiki dole jiki sai ya ya zama yana ya dau waje wa ma abal subuta akalan abin hankali ba zai taba yadda da shi ba almuhal shi ake kira abin da yake ya koro ina misali abin da yake wato hankali samsam ba zai yadda a ce akwai shi ba kamar a ce ga abu jiki ne amma kuma baya motsi kuma baya kawai to wani hankali ba zai taɓa yadda da shi ba saboda inda jiki ne ko dai ya zamo kawai ko kuma ya zamo yana motsi amma ba wani hali na uku ga jiki wanda yake ya fita daga wannan guda biyu babu ja'iza abin da yake ja'izi ma kabilar amrai ne wato sim ja'iza ka alamta abin da yake ja'izi da cewa ma kabilar amrai ne shine wanda ya karbi lamuran biyu a ce akwai ko a ce babu kamar misali yadda suke a ce mai rai ya mutu wannan mutuwa mai rai abu ne wanda yake ja'izi tayo a ce ya mutu tayo a ce yana nan da rai kullum kowanne daga cikin wa'annan ukun kusim an kasa shi lin raruri da abin da yake larura wa nazari da kuma abin da yake sai an bincika ake ganowa shine suke misali cewa shi raruri na wajibi shine kamar a ce din dole jiki ya ɗau fili ne ruwan hezi ga jurmu nazariyin kuma wajibi wanda yake nazari shine kamar samuwar Allah samuwar Allah wajiba ce amma sai an tunani za a gano haka tunda an ga halitta an ga tana sauyawa za a san tana da farko tunda tana da farko to ba makawa akwai wanda ya ta ba makawa kenan a ce akwai Allah wanda ya ta mustahili ko raruri shine kamar a ce ga abin jiki ne baya motsi baya kawai to ba za ta yi ba mustahili nazari shine kamar a ce Allah subhanahu wa ta'ala yana da abokin tarayya abokin tarayya ga Allah mustahili ne nazar ja'izi laruri shine kamar a ce mai rai ya mutu ko yau ko gobe ko koyaushe dai mai rai ya iya mutuwa abu ne wanda yake wannan ja'izi a ja'izi na zaruko shine kamar yin halitta a haƙƙin allah tabaraka wa ta'ala allah subhanahu wa ta'ala ya halitta abu ne ja'izi a hankali amma sai an yi bincike za a gano haka awwal wajibin alaman kullifa farko abin da yake wajibi akan duk wanda yake mukallafi mu makana min nazarin ya zama ko an ba shi damar ya bincike ya tunani shine wato yana da hankali yana da fahimta wadda za ta ba shi damar ya wannan tunanin an yi arfan laha ne san allah farko abin da ake bukata sanin allah nan akwai saɓani akwai wanda suka ce abin da ake bukata ya nufin ga binciken akwai wanda suka ce a ga abin da yake wajibi dai an samu zantutuka wajen biyar ko shida a nan amma dai wannan kaulin da aka tafi a kai shine zancen da ya fi shuhura wanda yake abin karba wanda za a ga ahalari ma kamar sai ya kawo awwal wajibin alal mukallafi tasihu imani wanda tasihu imani din shine ma'rifatullah ya tsaya ya san Allah wa rusula ya san manzannin Allah bi sifati ya san sifofin Allah wanda suke wajibai a haƙƙinsa ya san sufofin da suke sun koro a haƙƙinsa ya san sufofin da suke ja'izai a haƙƙinsa haka nan ya san sufofin da suke wajibai a haƙƙin manzanni ya san sufofin da suke sun koro a haƙƙin manzanni ya san sufofin da suke ja'izai a haƙƙin manzanni mimma alaihi na sabal ayati daga abin da ubangiji ya sa ayoyi ya kafa ayoyi a kai wa kullu takalifi duk wani takalifi ba a cewa abu kaza ya hau kan ɗan adam sai an samu wa'annan sharuɗan bishar da lagali sharaɗi na farko hankali ba ta kalifi sai da hankali wanda yake mahaukaci masalam ba a cewa ya sallah wajiba ce a kansa sai dai in ya warke ma'al bulugi sharaɗi na biyu balaga yaro karami ba abin da ya wajaba a kansa kamar yadda yake ba abin da yake haramun a haƙƙinsa bidami balagan nan ana gane ta da alamomi a cikin alamomin nan akwai alamomin da yake sun keɓanta da mace a misali zuwan jinin haira di mace da ta fara jinin haira to haka alama ne na cewa ita dinnan ta balaga au hamli alama ta biyu ita ce yin ciki duk mace da ta yi ciki to alama ce ta cewa ita dinnan ta balaga au bi maniyyi wannan alama ta uku ita ta haɗa maza da mata shine fitar maniyyi duk mutumin duk mutum da yake mani ya fito daga gare shi ko namiji ne ko mace to alama ce ta cewa ya balaga abu in ba ta sha alama ta hudu shine tsirar gashin ana wato tsirar gashin al'aura shi ma wani alama ce ta balaga ga namiji da mace abu samani ashiratin haulan zahar ko kuma isa shekaru goma sha takwas da yake a fili wanda duk ya kai shekara goma sha takwas koda cikin alamomin da aka faɗa a baya ba a gan shi da ɗaya ba to ya tabbata dai ya balaga ba balaga ba ta haura shekara goma sha takwas a wajen malikawa wajen shafi'awa ba suka ce ai shekara goma sha biyar duk wanda ya kai shekara goma sha biyar ko namiji ne ko mace ya balaga